أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين muna ƙarin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna ɗaya ga watan jima da al'ula hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da uku ga watan sha ɗaya na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafin mai albarka littafin risala risalatu abi zaidin qirawani littafi ne da yake bayani akan fiqhu na mazhaban imam malik bin anas Allah kara masa yarda har yanzu muna cikin sabon babu da muka shiga wancan sati babi na 31 babi da babul fil ayman wan nuzur babi da yake bayani akan rantsuwa da kuma alwashi addawan mun tsaya akan gabar bayani akan rantsuwa ya ake rantsuwa wata rantsuwa ce ake ma kafara da rantsuwa da ba mata kafara da kuma kafara da ake yi muka zo kan gaban nan muka tsaya insha Allah yau za mu tashi akan darasin kuma bayani akan ita alwashi shine annazar yau kuma wannan shine darasi na 50 insha Allah da za mu gabatar da shi a cikin wannan littafi to mala yake zam tashi kenan wa man nazara an yudi allaha falyudi abu ba ɗauko lita taban ba eh wa man nazara an yudi allaha falyudi abu yanzu kuma bayani akan alwashi ko addawan mutum ne ya yi alwashi ko ya yi addawal ɗin cewa zai yi wa Allah ɗa'a faluɗe ehu to saboda haka ya yi wannan ɗa'a alheri ne zai samu lada amma wa man nazara an ya asi Allah mutumin da ya alwashi akan zai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala fala ya asihi saboda haka to kan da ya saba mashi mutum ya yi alwashi ya yi addawal ya ce insha Allah zai wa Allah da'a zai biyewa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ya cika wannan alwashi nashi alheri ne kan alheri babu komi saboda haka ya yi wa Allah da'a amma yanzu sai mutum ya yi alwashi ya ce zai saba wa Allah wa iyasu billah abinda yake kansa to fala ya asika da ya saba wa Allah mutum ya ce da na yi alwashi ko na yi addawal idan na samu kaza ko ala misali mukaddara yanzu irin samari ya ce na yi alwashi idan na samu bak ko na samu birebe za a kirawo 'yan jagaraya 'yan amore za a more za a fancike a so giya a sha giya a yi rawa a yi kada-kada da sauransu sabon Allah kenan to ku bala ya si sai kuma Allah subhanahu wataala ya sanya sai ya samu birebak ko ya samu bak ko ya samu abin da yake so to ce ce a aikin da nayi alwashi nace sai nayi to saboda haka sai kai sai yayi a a wannan alwashin da kai to shari'a ta hana ka kada kai a mishi nasiya a tutuwa na kadda kai Allah subhanahu wataala ya maka wannan ni'ima ya maka wannan falala kuma goje da zakarwa Allah shine sabon Allah kadda kai haka yace to ai alwashi nayi shi kuma alwashi cikin shi a cika ko to to ni ko ai alwashi ne nayi nake ai sai na inde nayi sai nayi haka to ya alwashin na yake to shine sai aka ce wala shay'a ali aka ce a'a kadda kai kuma wannan alwashi babu wani abu akan ka ba ka fara babu wani abu da zaka yi wannan rishin yin da zaka yi to shine alheri kai da'a ga Allah subhanahu wataala kai ce a'a tunda alwashi nayi ai in ba cika alwashin nan baka zani a'a wannan alwashin shari'a ta dauke maka shi babu shi matukar baka saba wa Allah ba baka yi abin ba to shikenan kuma babu wata kafara akan ka ina ba ta fahimta wannan shine hukuncin mutum mutumin da yayi alwashin saban Allah to kada ya saba idan ku ya saba ya kuskure ya saba wa Allah to yanzu kuma zai tarda Allah subhanahu wataala da wannan laifi Allah zai hukunta shi akan wannan laifi da yi amma ba za a hukunta shi akan ba da bai yi ba a ce ai bai cika alwashi ba a'a a saban Allah ba a cika alwashi ina fata an fahimci hukuncin kenan a saban Allah ba a cika alwashi kai alwashin za ka yi saban Allah to kadda ka yi saban Allah nan to shi ne alheri a gare ka shi ne ɗa'a biyayya shi ne ma'ana ka zama bawa mai tsoron Allah ka bar wannan saban Allah musamman kuma aka maka nasiya aka ce wani a'a ba a yi ko da ka yi alwashin to alwashin babu shi in dai baka saba wa Allah shi in dai baka yi zunubin ba to saboda haka wannan alwashi babu shi babu wani abu da yake kanka na kafara an ji wannan hukunci sai na gaba wa man nazara sadaqatan mali ghairihi aw idqa abdi ghairihi lam yalzamhu shay'un yanzu kuma mutun ne alwashi ba gurin ba ba sun shafin gurin a to umar shafi cikin kudi ba babu aimanu wan nazar babi na 11 mi kuma mi ka musu malali a ɗau littafin sha babi na 31 babi na 31 mi darasi guda a cikin babu kenan za a diba wa man nazara ba da shafi 80 dauda ba ga gudun shekara ta nawa shafi na 87 shekara ta uku daga sama yau in kuna diba ko an yi kuskure ma kenan sai ku dago ka farwala shi kadai ba an gani wa man nazara an yudi Allah daga nan ne kan gabar an ganta kowa gani mutumin da ya alwashi an yudi Allah yayi alwashi akan zai wa Allah da'a falyudihu abinda shari'a ta ce to kaje ka yi wa Allah da'an nan wannan kai aikin alheri kaga nan babu wata matsala to yanzu mai matsalar wa man nazara an ya'si Allah mutun ne yayi alwashi akan cewa zai saba wa Allah fala ya'sihi to abinda yake hukunci akan sa kada ya saba wa Allah kada ka ce kai alwashin sako ka ce bari ka cika wannan sabon a'a alwashin sako ba a cika shi kuma idan ba a cika shi ba sa'annan kuma babu wata kafara a kanka shi ne a riƙe wannan hukunci mutumin da ya alwashin saɓon Allah to abinda shari'a ta ce masa kadda ya cika wannan alwashi kuma kai ce a'a to ai alwashi ne ban cika shi ba eh kuma shari'a ta ce babu komi a kanka babu wata kafara a kanka kawai a nan kafararka shine kadda kai wannan sabo kawai shine alama ka nuna bawa ne na kware ko baiwa ce ta kware an gani to yanzu sai mu tashi na biyu wa man nazara sadaqata mali ghairihi aw itika abdi ghairihi lam yalzamhu shay'un yanzu mutum ne yayi alwashin cewa zai yi sadaka amma da dukiyar wani ba nashi ba aw itika ga abdi ghairihi ko kuma yayi alwashi yace zai yanta bawan wani shi ko ba nashi bane ba nayi alwashi alkawali a kaina dukiyar wani zan ɗauki dukiyar wani in yi sadaka da ita alkawalin Allah a kaina zan in na je gida zan yanta bawan wani yunaka ne dukiyar ka ce ina ma dana shi to saboda haka lamiyar zan hushe babu wani abu da ya lazumta a gare ka saboda haka ba za ka yanta tun da duke ba ta ce ba in ka ɗauka dukiyar wani ka bada ai me suna abin kan ruwan da ɗauki dukiyar wani sata ce to kaga saban Allah ne kun ga yana daidai da wancan tun da saban Allah ne kai sata ce zaka yi to ka kai ka ce zaka yanta bawon wani naka ne in ka yanta an ya kai ka kara ba kaga saban Allah ne to duka lam yanzamu duka waɗannan abubuwa bai yanzamce ka wannan alwashi bai yi ba saboda haka abin da ake so a gare ka kada ka ɗauki dukiyar wani kada ka yanta bawan wani saboda haka kuma falalashi alai babu wani abu da ya zumta a kanka wancan alwashi da kai babu shari'a ta ɗauke maka ina ba ta banta amma matukar kayi abin da shari'a ta ce in dai kayi abin da shari'a ta ce to saboda haka babu wani ka fara a kanka amma yanzu idan ka kuskure ka yi to yanzu kuma ka ɗaukan ma kanka dalar da gamu ma'ana yanzu ka kamfata ma kanka zunubi domin ka yi sabon Allah abin biyu na ɗaya ka saci kudin wani na biyu kuma ka ƙi yin umarnin ka ƙi bin umarnin shari'a ina ba ta fahimta kenan yanzu kaga anan laifi mutum biyu yi amma idan baka yi ba to ka yi ɗa'a ga Allah ka yi biyayya ga shari'a sa'annan kuma babu komi a garinka kenan an sauwaƙe maka an ji wani hukunci na gaba wa man ƙala in fa'altu kaza fa'alayya nazarin kaza wa kaza lishe'in ya zukurhu min fi'ilil birri min salatin au saumin au hajjin au umratin au sadakatin shay'in sammahu fazalika yalzamuhu in halisa kama yalzamuhu lau nazarahu mujradan min gairi yamini wa man kala yanzu mutum ne ya ce in fa'altu kaza idan har na aikata kaza fa'alayya nazaru kaza wa kaza to alwashi a kaina alwashin Allah a kaina zan yi kaza da kaza ana fahimci wani hukuncin mutum ne ya ce wa man kala in fa'altu kaza idan na aikata kaza fa'alayya nazaru kaza wa kaza to na yi alwashi alwashin Allah a kaina zan yi kaza da kaza lishe in ya zukurhu ga wani abu ya faɗi wani abu ya zukurhu ya ambace shi idan na yi kaza ko idan kaza ya faru ko idan na aikata kaza to zan alkawalin Allah a kaina alwashi ne na ɗan a kaina zan aikata kaza sai ambaci abin shi ne lishe'in ya zukurhu wani abu sai ambace shi abin da zai yi amma abin da zai yi min fi'ilin birri abu ne na ɗa'a abu ne na alheri ba na saɓon Allah ba kuna fahimta abu ne na alheri ba na saɓon Allah ba misali ya ce min salati ya ce idan kaza ya faru ko idan na aikata kaza to insha Allah alƙawalin Allah kai na alwashin Allah kai na zan yi sallah raka'a kaza ta nafila ausomi ko kuma zan yi azumi na kaza na nafila au hajjin ko kuma idan har kaza ya faru na yi kaza nan to alƙawalin Allah kai na sai na je aikin hajji a'a ko kuma idan kaza au umratin idan kaza ya faru alwashin Allah kaina sai na je na aikin umra aw sadaqatin shay'in sammahu ko kuma a'a idan kaza ya faru alwashin Allah kaina zan yi sadaka da kaza sai ambaci abin zan yi sadakar motata ko zan yi sadakar gidana ko zan yi sadakar ragona ko wani abu dai mutum ya ambaci su ka ambaci abin ya ambaci abin da zai amma duka alheri ne babu saban Allah bai ce ba in nayi kaza to zan je in yi fasikanci ko kuma za a sha giya ko za a yi kaza kaga wannan da wani abu ne da yake haramu a'a alƙawalin da yi akan wani aiki na alheri shine yace min fi'ilil birri aiki ne na da'a aiki ne na alheri aiki ne na biyayya shine kamar su sallah su azumi su aikin haji su umara su sadaka sadakar ma kuma ya ambata yace to zan sadaka da kuɗi kaza ko zan sadaka da mota kaza ko zan sadaka da gida kaza ko zan sadaka da doki na ko wani abu daban dai ina ba da ana fita yace to fa zalika yalzamuhu to wannan abin da mutum yayi to yanzu ya lazumce ka sai ka yi shi sai Allah subhanahu wataala ya kaddara kaza in ya faru idan na samu birede ko na samu fak ko na samu aiki ko na samu bukata ta da kaza ta biya to alwashin kaina a kaina zan yi sallah raka'a kaza ko azumi raka'a azumi nafila kaza ko zan yi sadaka da kaza ko zan janyi umara to in har abin ya faru to yanzu wannan abu da ka ambata ya lazumce ka sai ka yi shi in halisa idan har ka cika wannan abu ya cika alkawalin ya cika shine in halisa idan kai kari ma'ana karin shine wannan alkawali ya cika to sai kai yalzamuhu law nazarahu mujradan min ghairi yamin wannan abu kuma ya lazumce ya cika ko da alwashin da kai baka hada shi da rantsuwa baka ce wallahi sai nayi kaza a ka ce kawai idan kaza ya faru zan yi kaza ba tare da ka hada da rantsuwa ba to abin ya lazumce ka in kuma ka hada da rantsuwa to yanzu abin kuma ya ƙara ƙarfafa kenan in ka saba yanzu kuma saban biyu ina fata manta shine yace yalzamahu law nazarahu mujradan shi kadai min gari yamin ba tare da rantsuwa ba wannan abu ya lazumce ka dole sai ka yi shi tunda aikin alheri ne aikin da'a amma sabo ne aka hana shi kuma yin kin aikata saban nan shine da'a kaga Allah shine biyayya kaga Allah wa in lam yusammi li nazrihi makharajan min al a'mali fa alayhi kafaratu al yamin yanzu kuma idan bai sanya ba wa in lam yusammi li nazrihi makharajan bai sanya ma wannan alwashi nashi ba mafita bai sanya mishi mafita ba bai ambaci wani abu ba min al'amali daga cikin ayyuka ce in nayi kaza ko in kaza ya same ni to kaza zan yi sai ki ambato bai faɗi mafitar ba yace amma bai nayi alƙawali alwashi in na samu kaza to sai nayi wani abu ko kuma yi rantsuwa in nayi kaza sai nayi kaza in nan amma bai faɗi in bai yi ba abin da zai yi ina ba za fahimta to fa alaihi kafara yamin to yanzu me hukunci da ya abin sai kuma bai yi wannan abu ba to yanzu kafara da sami shi kafarar rantsuwa zai fa alaihi kafara yamin yanzu kuma kafarar rantsuwa zai wancan sati kuma ai mun karanta kafarar rantsuwa ko muka ce mi ka fara rantsuwa eh ciyar da miskinai goma ko kuma mi ko eh a wajen ciyarwa da a muna zuwa akwai yantarwa a wajen ciyarwa muka ce ko ciyarwa ciyar da miskinai goma ko kuma mi tufafiyawa ko tufatar da su yawa mun yana ko yi musu tufafi ba ko a ciyar da su ko a tufatar da su yau wato na biyu yantar da baiwa yantar da baiwa yana cikin na biyu sai na uku kuma ba azumin kwana uku ba insha Allah kenan mu rike kenan ya nuna mana alhamdulillah kenan karatun yana shiga ana rikewa yauwa kenan yanzu kenan wani abu in muka je wani abu ko sai faɗa mana hukuncin kenan kaga yanzu ce mu yi kafara rantsuwa kenan sai mu koma darasin mu na sati na wancan sati kenan shi zai babu amsar abin da muka yi insha Allah kuma yanzu muka tunatar Allah saka da alheri alhamdulillah na ji dadin abin kenan ana ana rikewa eh sai yawa in kuma sai waɗannan abubuwa ba samu kenan kamar yadda aka shiro su ne su za su fara yi sai idan ba samu wani tukun za a yi azumin kenan yanzu da yawa mutane da suka tashi ta a to azumin kwana ku ne bari na yi azumin kwana a'a abin da ake so da kai sai ka ciyarwa ba mamaki kai in talaka ne ai kaga azumin bai mushi wahala da sai a tilas yawa a ce sai ka ciyar da mutum goma ko kama mutum goma tufafi yawa shine shari'a nan take bada take dorawa ba kai zaka zaba ba kai in ka dai zaba mai sauki zaka zaba to da man talaka ne kai in ka dai ba ka zaba a samu ba kwana uku to sai a'a sai a dora maka wancan sai inda zaka yi sai a ce to in ce yanzu inda shari'a musulunci ake ta a'a in kai azumin kwana uku bai yi ba ka fara ba ta yi ba sai a ce to sai ka ciyar da mutum goma ko a ce kama mutum goma ta fafi complete kaga anan zaka daddana dama me ake so ka ji jiki dan gobe ka sake wannan abu ina ba ta fahimta kenan yanzu in talaka ne aka ce mishi ya ciyar da mutum goma wanda shi dama Allah da kyar ma yake samun daci amma a ce sai ya ciyar da mutum goma ka gobe ya ƙara ba zai yi ba amma aka ce mishi kwana azumin kwana uku ne kawai direct ma sai yi insha Allah to haka ake asheran nan yanda aka zo su asheran haka suka zo su zo ashere sai in babu wannan ayi wannan in babu wannan ayi wannan tukun karshe a zo azumi eh yantarwa yanzu babu ai shine yanzu zantar shine ka saye ba in kana da bawa ka ce yau bawan ka ka to wani na yanta ka in kuma baka da shi in a lokacin akwai bayin sai ka siyo baka siyo baya ka ce da kuɗi ka siyo shi ka siyo shi kuma ka ce ka yanta shi yauwa to wannan shine ba eh shine yantar da bawa to a yanzu duka yanzu wannan abu babu shi kenan saboda haka da an tsallake wancan sai a zo wancan yawwa eh ciyarwa tubatarwa yawwa babu shi da wannan ba to amma kuma dole ai ka ambato dole ka ambato ma mutum ba eh insha Allah alhamdulillah to hukunci na gaba wa man nazara ma'asiyatan min qatali nafsin aw shurbi khamrin أو شبهه أو ما ليس بداعة ولا مأسية فلا شيء عليه وليستغفر الله وإن حلف بالله ليفعلن مأسية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك وإن تجرأ وفعله آسم آسم ولا كفارة عليه ليمينه سريع شعبان هنكلي to mu saurari waɗannan hukunci wa man nazara ma'asiyatan yanzu mutum ne ya alwashin sako direct ma sabon Allah alwashi ne na sabon Allah menene min qatali nafsi na kashe rai yace alwashi ce wallahi na yi alwashi sai na kashe wani wa iyazu billah aw shurbi harmin ko a hamurin ko kuma mutum ya yi alwashi ya ce wallahi yau na je na sha giya ta dubu ko ya na sha kwalba kaza ka zai guda na giya aushibihi ko makamantan waɗannan abubuwa ya yi alwashi ya ce su ya yi aikata waɗannan abubuwa an ma laisa bida'atin wala ma'asiyatin ko kuma ya yi alwashin sai aikata wani abu shi abin ba saɓon allah ba ne ba ba ɗa'a ne ga allah ba sa'annan kuma abin ba saban Allah ba ne ba yake sai aikata falashe a ne to duka wannan alwashi da yi saboda haka babu wani abu da yake kansa mi ake nema a gare shi wal yasta gafirullah wani wannan abu da kai ka je ka yi istighfari ka tuba zuwa ga Allah saban Allah ne Allah ya hana ya ji wa'azi aka mushi wa'azi sai ya zuwa ya to na bane ta to ai alwashin da dai me yake na ce babu komai a kanka yanzu abin da yake kanka istighfari yanzu kau ka je ka duku ba kai ta istighfari ka tu kai ta tuba zuwa ga Allah domin kai alƙawalin sabon Allah ina ba ta fahimta kenan alwashin sako babu in dai mutum bai aikata shi ba babu abin da yake kansa abin da yake kansa kawai istighfari saboda yayi kudurta saban Allah ya yi abin da yake ba daidai ba ina ba damar da kada ce a haba ya za a yi kai alwashi ai sai ka cika wannan alwashin to kai kai fans ka kai ne mai saban Allah kamar ita wancan labari da aka ba mu ta wannan na bani Isra'ila wanda ya kashe mutum rai 99 ya je ya tambaya ya je ya tambaye wanda ba malami ba wani kawai mai babuta ne mai yawan ibada maimako ya ce a ban sani ba je ka wajen malam sai ya ce kai kai kawai sai ya diba girman laifin ya ce kai kai kai nawa 99 zai ce yi wa zai yabe maka ya za a 99 yau kai kake yabe wani kaga ne sai ce to tun da haka ne bari in cika ya fi daɗin lissafi kaga mai mako a ce 99 kaga aka cika kawai sai zama ce 100 cip ya fi daɗin lissafi kawai sai ya gama da shi sai ya cika ɗarin za to tun da babu lafiya yau zo kuma mine ne babu alibabu ya ce ba amfanin zunubi romo to amma dai wannan ba abin kirki ba ne ba to saboda haka sai ya cike da shi kaga me ya kama shi jahilci ya kama shi kawai shi sai ji ma girman laifin shi kuma Allah subhanahu wataala yake cewa ya ibaqul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kada ku yanke tsammani daga ramar ubangiji domin Allah yana gafarta zunubai ga baki da karshe da ya je yayi abin kuma abin ya har yanzu ya dame shi domin da gaske ne shi yana so ya tuba abin ya ishe shi ne a haka kuma sai Allah ya katare ya jewa shi kan malamin da yaje kan malamin gaske sai ya ce wa man yahulu bainaka wa bainal abdi wa rabb wa ya zai sai shiga tsakanin bawa da ubangijinsa babu yanda ka saba mashi kuma idan ka tsuba a gare shi kuma sai yafe maka amma me yace ina shawartarka ka bar wannan gari wannan kasa wannan domin kasa ce ta fasikai kasa ce ta saban Allah in kana nan to ba za ka gyaru ba ba za ka yi abin kirki ba ka koma ƙasa guri kaza ka je ka tarda bayan Allah can ka je ka bauta wa Allah can sai ka tsarkaka haka ne da yawa mutum in yade zai mutum ya ce yaro ya ce ya tuba daga shaye-shaye ko daga waye kuma ya dinka zama da waɗannan abokan to har abada bai tuba ba in dai yana tare da waɗannan to zai koma kamar basiki ne mazinaci ya ce ya basa amma kuma bai rabu ba da gidan 'yan iskar a inda yana tare da su to zai koma to haka ko na kwarai ne inda zai zauna da su zai lalace a shefa kullum karinun bi mukarin ya tari dukkan wani aboki da abokin shi yake koyi to amma kaga da yake malamin kwarai ne sai ya ce mishi abinda zai ka bar wannan kasa bar wannan gari ka je guri kaza shikenan kuma da yake da gaske ne ya bi umarnin sa ya tafi karshe kuma ku diba innamal a'malu binniyat kyakkyawan niyya tana sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ma bawa gafara yadda ya tsarkake niyya da gaske ne kawai ya bari kuma ya yi hijira ya bar wannan ƙasa ya ce kuma kanka dawo kuma ya yi tafi da niyyar ba zai dawo ba ƙarshe a cikin tafiyar ashe ajali ya kusa kafin ya isa gurin ajalin ya yi amma ku diba rahama ta ubangiji wannan kyautata niyyarka ashe wallahi duk abin da zan yi uwa a zuciyarmu wallahi ka kyautata tsakaninka da ubangiji ba wanda ya zai tsakaninka da ubangiji in ka kyautata tsakaninka da ubangiji wallahi ko a asirtacce in ta kasar da ubangiji yana nan zai kare ka kuma zai biya maka bukata kenan duk abin da zamu yi da gaske da ikhlasi kuma mu yi dan Allah in mun yi dan Allah Allah yana gani kadiba wannan kawai kyautata wani niyyar yayi bai isa gurin ba fa barantana aje a ce ma ya tuba yayi amma kyakkyawan niyyar kafin ya isa sai ya mutu nan da nan mala'ikan azaba da mala'ikan rahama suka gaugawa mala'ikan azaba ya riga ya zo ga mala'ikan rahama shi ma ya zo ya ce nashi ne shi ma ya ce nashi ne to to kai ne hujjaka ya ce tun da yake a rayuwar shi bai taba aikata aikin alheri ko ɗaya ba haka ne kuma bai taba kai ba saboda haka ya ce ma mala'ikan rahama ya kabar mishi nauni mala'ikan rahama shi kuma ya ce a a ya kyautata niyya ya tuba zuwa ga Allah kuma ya kyautata niyyar kuma ya tafi inda aka ce e da gaske yake kenan ya fuskanto Allah da tuba ne kenan saboda haka ya tuba saboda haka kenan tunda ya tuba kuma Allah subhanahu wataala kuwa idan Allah ya bi ma mutum ya yafe ne gaba daya babu zancen wannan to kaga sai rigima ta ta kwatse tsakanin su a ban yarda ba kai kaza na a na to shine kuma sai Allah tura musu wani mala'ikan kuma zai raba musu gardama yazo shi ma da siffar mutum kuma katiba duk mala'iku ne amma ba san shi ba da yazo a me gardama ai kaza ne kaza ne kaza ne to shikenan Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma bashi umurin ga yanda za yi aka ce to yanzu abin da za a au kai ma abin da ka faɗa gaskiya ne shi ma abin da ya faɗa gaskiya ne to me za a yi ya suka ce yanzu a auna tsakanin daga nan inda zai je inda wurin rahamar da kuma inda ya baro wajen azabar sai a diba in wurin azabar ya fi nisa to saboda haka sai a ba mala'ikan azaba ya tafi da shi in wurin rahamar ya fi kusa sai a ba mala'ikan rahama sai ya tafi da shi shi kenan sai suka yi tufaki ya to shi kenan auna shi kenan kaga sun yi sun yarda hukuncin shi kuma a nan ubangiji mai abin sai ba ƙasa umarni ita kuma aka ce ta ɗan ƙara ɗan kaɗan wanda kuma su ba tare da sun sani ba za ci uri ba kuma ɗan ƙari ɗan kaɗan ne ɗan abin ya je tsakiya ne kawai ɗan ƙari ɗan kaɗan ne shi kuma ko da kaɗan da malama hujja ce wai da ƙyar na sha ya fi da ƙyar an kama ne eh ce an da ƙyar ya kama ne a aikin banza a gajen da ƙyar na sha yau ne ba dai na sha ba alhamdulillah to shi na nan kauli sai aka ce ƙasa sai aka ƙara faɗin ƙirjinsa kawai da aka auna sai ya ɗan ƙaru kawai daga faɗin ƙirjin ya ɗan ƙaru shi kenan sai mala'ikar azaba sai ya haƙura tun da yarjejin ya ce an yi kuma da hukumci ya yi shi kenan sai mala'ikar rahama ɗauke shi to kun gan miye a nan allah ne ya cece shi zaba da ni kyautata niyya wallahi shi sun yadda abin da zami wallahi mi shi da ilasi ma'ana munafuci bai da amfani a musulunci kana cewa kai musulmi ne amma kana ba a biyan lafuwa da wani tsaya in saka yi wabauta ubangiji yana gan zuciyarka wallahi ko da abin ka gazi ba daidai ba in dai ka tsaya ga Allah to insha Allah Allah sai ya warware ka sai ya maka mafita wa man yattaqilla yaji Allahu makharajan duk wanda yake tsoron Allah Allah sai ya sa maka mafita a cikin abu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasib duk wanda ya dogara ga Allah kuma ka dai dogara ga Allah to Allah sai ya tuna ya isa insha Allah kuma Allah sai ya nuna maka ya isa Allah taimake mu Allah ba mu ikon aikatawa duka waɗannan tunatar da junan mu gane musu watsar da al'amar kwaye ma talar duniyar nan cewa wane yayi wane ya mun kaza wane kaza na rike wane wance na rike wancan kaza ne ina ina jiran wane kina dalili yau ce zan kare kai kana na a jiran mutane kai har kike na zuwa kwace ka Allah kare mu saboda haka mu bi shari'ar Allah subhanahu wataala to saboda haka kun ga anan sabo ne abin da yake akai kawai wani kayi alkawarin sabon Allah eh me yake hukunci na kakkai aikata shine hukuncinka baka aikata ba to saboda haka to wannan abin da na istighfari ga Allah shikenan Allah sai ya fi maka babu wata kafara kanka anan take ma kawai astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa gashin kawai shikenan har a zuci ubangiji ya tabbatar da shikenan ka kare wa in halafa billahi yanzu kuma a'a akan alwashin sai hada da rantsuwa da Allah la yaf'alanna ma'asiyatan ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illallah kaga dai yace rantsuwa dan musulmi yace wallahi la yaf'alanna kaza sai na aikata kaza sai ya shagiya can alwashi ne kadai yayi ba tare da rantsuwa ba kuna fahimta nan kuma yanzu sai ya hada da rantsuwa to saboda haka aka ce cewa ba wani hukunci da yake kansa kawai abin da yake hukunci kar da kai shikenan in dai baka aikata ba to kai wa Allah da'a ka samu lada kadi ba san ubangiji wai kai alƙawalin sako baka aikata ba kuma a baka lada tunda kawai anan ma wannan ya nuna biyayya kada aka ga ubangiji wa ina raba billahi to zai rantsuwa da Allah laifa alanna ma'asiyatan wallahi sai aikata sako fal yukaffir an yaminihi yanzu ma har yanzu kai aikata wannan abu me yake kan shi yanzu kafarar rantsuwar ce kawai zai an gane har yanzu hukuncin yana nan yanzu me bambancin wancan na farko da wannan na biyu rantsuwa da yasa to ita rantsuwar ita ce za ta sa shi kafara ba alwashin ba shi alwashin babu komi a kansa abin da yake alwashin kawai kai ne tunda sabon Allah ne kar da kai in dai baka yi ba to shi kenan shari'a ta dauke maka komi in kuma ka aikata to gashi zai wuta bal yukaffir an yamini wala yaf'al zalika kada ka aikata wa in tajarra'a wa fa'alahu asimun wala kafarata alaihi yamini yanzu kuma sai mutum yayi karfin zuciya sai aikata abu ana wane kada ka aikata abinda shari'a ta ce kai yadda haba in yi alwashin fa haba kamar ni a ce na yi alwashi na gagara ai sai na aikata sai ya je shagiyar ko kuma ya je yi kisan ko ya je wani saɓon da ya yi zina alwashin zina ne kuma ya je to saboda haka yanzu asim yanzu matsayin shi yanzu mai zunubi ne bawa ne mai zunubi da ya saba wa Allah ya zama fasiki wala kafarata alayhi babu wata kafara wala kafarata alayhi liyamini babu wata kafara rantsuwa akan shi na yanzu matsayin shi mai saban Allah ne da zai mutu to ya je wa Allah da sabo ya je ya tafi Allah a matsayin fasiki in kuma Allah mishi dogon rai daga baya gane yayin nadama ya tuba zuwa ga Allah to kuma wallahu tawwabur rahim Allah sai ya fi masa yanzu ba yanzu duk waɗanne ne sawun giwa ya take na raƙumi ne yanzu gabaki ɗaya ya tashi daga matsayin na ƙwarai yanzu ya koma lalatacce ya koma fasiki ina fata an gane magana ka a ganta abu mai sauki a'a yanzu ya tashi daga matsayin mutumin ƙwarai yanzu ya koma kuma lalatacce ya koma fasiki shi kuma hukuncin fasiki yana nan gani kaje mai ahadari ma ce wala yahillu lahu suhufatu fasikin wala mujalisatu ko ligairu daruratin ba yanzu kuma ya koma yanzu ya shiga wani matsayi daban yanzu sansan zama ma da sheku tashi yanzu kawai kuna tattare ca to shi ke nawa ne ce mala umar ca ni na yi gaba mala aliyu ca mala isa kawai a watsi shi kare a watsi a kashi wallahi wannan kaɗin da musulunci wallahi musulmi na waɗannan abuwa da shi kenan wallahi mutum ya saba allah shi astagfirullah wani kuma a ce ka bar duro to wani ne ce ni to alhamdulillah jama'a ce to mu kwala lafiya ni kun ga na tashi wannan guri ya bakari na gurin da aka saba wa Allah kawai can wanda shi ma malar dauda sai ta a nima na nima ina ni ina zama wannan guri kawai kowa sai watsi sai aka bar shi kadai dan Allah in dai mai hankali da cikakken mai basira gobe ya koma wannan abu kuma duk dama a ba mamaki ma majalisun shi ne kawai gobe washe gari kowa ya ki fitarwa jibi ma kowa ya ki fitarwa kagan yana so zai neme ku ce zai koma ɗaya ba da Allah wani na tuba a gaban astaghfirullah na tuba ga Allah ya yafe mu kuma ta Allah in aka dawo an sake wallahi da muna yaka da kewa zamu gyara wasu dabi'u muna gun halaye to amma mutum yayi abin yayi lalaci har ma sai ayi ba ta ce shekka waye gode irin na irin na yan gada eh eh to inda gaske ne abinda kai ma mutu da waɗannan Allah subhanahu wataala yana cewa fituna ma'ayatan ta abubakar da shi da bawansa ani uta wani asibu al'ayuwa barakallahu barakallahu fiku ala tuhibbuna alayka karallahu lakum yawwa kaji aya ce kaji aramomi sun jayo ta duka gaba gida la ya tallawul lahana kenan mutumin da aka neme shi yafiya yace ba zai yafe ba to yanzu ubangiji da kanshi zai garba abin yace to kai na yafe maka ce bawa na ya nemi yafiyarka ya ka mishi kai ce to kai nawa gizirbin nawa kai laifi nawa ka mu ka nemi yafiya ta na yafe maka ina ba da mamta da yawa kada mutum ya yafe a an roƙe shi ce ai tattan ba zai yafe ba a'a in baka yafe kuma Allah zai yafe yanzu ko ubangiji zai shiga tsakaninka da bawon shi bawon shi ne yana san shi haƙƙi ne baka tarihin ta kai ce tunda an maka laifi a nemi yafiyar ka kai ma yadda kake son Allah ya yafe maka sai ka ce to ni ma na yafe Allah ya yafe mana gaba ki da shi yasa Allah ta ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba kuna so Allah ya yafe muku to dan me ba zaka yafe ma shi ma wannan hun magana fa kadiba Abubakar ne sayyidina Abubakar wanda tun a duniya Allah ya ce mishi dan aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce dan aljanna ne kuma yana da aljanna ta bangare da yawa ya an yi an ji yaƙi badar da shi tukun na farko yana da cikin ashirin buwar shirin da janna na biyu ya ji yaƙin badar ‘yan badar Allah ta diya ya fe musu na uku ya je ya bi bai'atul ridwan bai'atul ridwan su duka Allah ce ya yafe musu ya aljanna ne ta bayan kuma zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi amma kuma duk da haka da yi laifi sai Allah subhanahu wataala shi ne wani ɗaya daga cikin bayansa wanda ya shiga cikin da wanda aka ma diyarsa Aisha na na Aisha kazafi to abin ya ma Abubakar ciwo kai da kake dan gida da kake karkashi na da kai za a haɗu amma ya ta sharri kazafi da kai za a dinga yaɗa maimakon ka kare to wannan abin ya ma Abubakar ciwo Abubakar ya ce to ya fasa taimaka shi ya yaye shi kaza ne to dan adam ne mai kuskure Allah ya san da imanin shi kuma ya nemi yafi abu kokar cewa to shine sai Allah ya shiga fada eh yace kada kaza kaza kaza kaza kaza to dan mutun ya muka laifi kuma daga baya dawo yace yayi wannan ce a yafe mishi yace alati kuma ba kuna san Allah ya yafe muku ba to kadiba inda sahabbai suka fifice mu su da aya ta zo a nan take suke aiwatar da ita da aka ce alatu hibbuna an yaghfir lahu shin ba ku san Allah a nan take ce ya yafi kuma ya rungume shi kin ya bar magana yace dawo dan gida ta ka dawo kamar na sayyidina Umar shi ma lokacin da manzon Allah ya rasu Umar kawai ya dimauce manzon Allah ya rasu ya shiga ya tabbatar ya ganshi wa amata amma Umar ya fito yace duk wanda yace manzon Allah ya rasu sai dai uwar shi da sake aikar wani kyau kan ya bugu mana tsabar abin ya kuma masa kai kawo kuma ana tsoron umar kowa ya shuru kayan zaka faɗa kuma da gaske ki zai a wuta eh saboda haka aka ji aka sai faɗa ma abubakar abubakar shi ma ya fita ran gadinsa ya dawo da ya zo ko magana bai ba umar ba ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude manzo Allah ya tabbatar ya ce dibta hayyan wa mayitan ka tsarkaka kana raye ko kana mace ya sumbace shi ya tabbatar ya mutu kawai umar abokan ya fitau ba da ya zo ko kallon umar bai yi ba ya ce ayyuhan nas kawai sai shiga hudu ba man kana ya abdullah fa inna allah hayyul la yamutu ya ku mutane duk wanda yake bautawa Allah to ku sani Allah rayayen sarki ne baya mutuwa yana na har yanzu kenan ci gaba da bautarka wa man kana ya abudu muhammadan wanda ya kasance ashe bautar shi da muhammadu da yake yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bautawa ba Allah ba to fa inna muhammadu kad mata to a yau muhammadu ya mutu yana faɗi sai ce ya shayo aya wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in kalabtu ala aqabaihim fa man yaqlibu ala aqabi ka muka ƙara sako abubakar umar ko sai dawo cikin haye sai ji kamar wani abu ne kana cikin wani magaji ne kawai kai ya yada ya yada takobi yace ko a wannan lokacin sai ji wallahi wannan ayar kamar ran na aka sake sabuka ya ma manta da an sako da ita saboda kan ya bugu ashe irin wannan yana samun mutane yana samu a lokacin kawai shike da yadda kawai sai shi ya dawo hayyacinsa kuma sai bi umarnin aya amma mu yau zaka ji a karanto maka aya a cikin kaka shi mutum ya ce Allahu akbar ce na shi ka ya ce na sani kuma ka sani kaki kai Allah ɗan wallahi inda ubangi bai sabbatu gafur rahimu ba kai ɗan wutar suna da yawa ka ji wa mutum a jawo mishi aya ce na sani ka sani ka yi kaki amma sahabbai ka ji su kuma ana faɗa musu a nan take kansu kuma sai su ba umarni kuma babbancin mu da su to irin waɗannan mutane wai shine a yanzu a zamani a samu wani waye zaki abubakar ya zagi umar wata aqida a karantar da kai yan shi'a aqida shi'a wai abubakar wa yazbillah wa yazbillah wa yazbillah sahabada abada Allah ko ba komi kai dai kai ka san ko babanka ka hada kanka rai kakanninka ne waɗanda su a nan abin duniya bai samu zan babanka sai sai cire gida kawai rabin gida ce kai makwabci ɗanka ya zo na bashi na na wanda wasu kai ko ya ce ya baka kuma ta ba babu wata takarda da ake ko babu wata isai ta da alƙawari suka ce sun yi sun yi ko suka haɗa kanka da su ga karatun kayi amma kai ana faɗa maka aya kayan nan wa amma kuma sa'abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a faɗa maka imam ɗan ƙalaƙato wa a faɗa musu a ce imam buhari wa a ce ya subhanallah ka Allah ka ce da mu Allah ka gyara ba in ba ɓata ba to imam buhari ko ba komi ya tattaro hadisai fiye da dubu goma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai hadisi nawa ka taro wa amma sunan kawai wata aƙida ta ƙalaƙato kawai a ji hankalinka don Allah ka diba kimar waɗannan bayan Allah shi aikin da ya ma addinin Allah kai ko mai kama addinin Allah Allah ka ba mu ikon gyara to saboda haka jahilci ba abin da bai kewa da yawa da aka galabiya rashin karatu ne yanzu alal misali yanzu ka diba duka waɗannan karatun da muke yi masallacin cika muka yi sallah ba wa gori ba amma kaga yanzu da aka fara karatu yanzu ka dinga da yanzu ba da an kira sallah ko ga mun cika masallacin da zaka zamna mutum ka tambaye to wai da kai koma gidan me ka je kai sai mutum ya rasa abu ɗaya da yana kirki karshe ma ba mamaki wani ma hira ce aka je aka tuna min wani kaga me kon ka samu lada ka samu zunubi wani ma ko kuma kawai talabijin ka je ka sa a gaba amma wanda dan wanda dan tsakanin manzo Allah ta tsakanin magariba da isha'i lokaci ne mai albarka ko ba ko ma kai zaman ka ba a karatu ba ka zauna kadai a masallaci kana jiran wata sallah ana rubuta dan manzo Allah ce duk mutumin da ya zauna daga wata sallah zuwa ta sallah yana jiran wata sallah ana rubuta mishi ladan sallah kana zauna kawai kai zauna a cikin bin masallaci kanka ce akwai ba kawai kai kum to bar za ka kai yana zauna ka dinga istighfari riba goma da goma to bar ta kuma wannan kaga karanta ne muke tunatar da junan mu dukan da mai karatun da dukan tunatar da junan mu ne muke ga abin da shari'a take amma ga kashe dan mugun ba sai ya ki bar mu shi ne fa bayanin da Allah ya fa babar mu zai ba kawai dan na ka bar shirka da bar bid'a ka bar kaza ya yarda ka bakar mishi ka danne can to bari sai kullu maka ta inda kai kuma ka dauki abun komi ba tasibuna hajar wa inda Allah shi kuma agun Allah abu ne a'a kana dauka kadan kadan shi kuma yana tara maka yana tara maka kuskure ne kake kai baka gane ba ma kana kuskuren dan ya ya gafallar da kai kai kuma kuskuren kai karuwa yake taruwa yake taruwa yake ka fi kama wani lokaci kana tsammanin ka aikata sallah ka azumi da yawa ga kuma zunubi cantil sai a yi ta sha-sha in sha da wannan sikeli fama man sakwalata mawazinu fama man kafata mawazinu mugun bawa ne wallahi emita ka tsantsan da shi shi ne abubuwa da yawa ya sa ka kaje kai ta cin naman mutane ya sa ka yi ta annamimanci ya sa ka sa abubuwa da yawa ne wani ya dinga zalunta iyalinsa wani ya dinga kaza da sauransu shi ne dan tunatar da muka yi wannan sati a juma mutane mu gane abin su wannan ba Allah ka ba mu ikon gyarawa duka dukkan mu gyara ne in muka bar wannan bugun bawan wallahi ba bar mu sai ba shi yanzu in aka ce can ga taron karuwai can ga taron 'yan daudu can ga taron fasikai can sai mutum ya ce ha ga shaidan can ya tabu babu sha'ani ya shi yin yata tuni ya ce nashi ne kamar ka zarka ce ka ɗauko ka so ka sa a kurku kana da wani tarar da kanta deja ya riga ya sa musu wannan ijiyar sun koma nashi ne samammu ne kai da kake renawan kai da ka zo masallacin mu 'yan tsirarin nan da muke ta kokarin ba mu ka baro har ka kwaso ƴaƴan ka zo masallaci ba ko zai barka ba to shi nan ne ake so mu ta fama yana ta a aka zo kai da Allah kai na zo maka da Allah menene kai yara maka wai menene kace eh sai na ji a yara da asuba ka taso kace kai sanyi barkanta da su sai kace a barkai sun tashi haka na kai mun je lada wannan ba shine yakin shedani ya hana kai sa maka kasala ce kai Allah kai yau je ma ba na je ba sai dan yau rana ɗaya ka ce he na shi shi ne yaƙi amma an ka biye shi yau ka ji daɗi gobe ka ƙara jin daɗi kawai shi kenan sai dinga sa da kanan kanan sai kyau Allah ka ba mu ikon gyara to saboda haka shari'a ita abin da ta ci kawai ka yi alwashi zaka saba Allah shari'a ta ce babu wani abu da yake kanka kawai ka fasa wannan abu in ka fasa shi kenan kayi wa Allah da aka samu lada in kuma kai taurin kai kai to yanzu ka tashi daga matsayin sunan ka bawan Allah na kwarai ka koma yanzu fasiki bawan Allah mai saban Allah shine wayin tajara fa ala asima wala kafarata alayhi an gane to yanzu kuma gaba wa man qala alayya ahadullahi wa misaquhu fi yaminin fahanisa fa alayhi kaffaratani wa laysa ala man wakkada al-yamina fa karraraha fi shay'in wahidin ghayru kaffaratin wahida yanzu wa man qala mutum ne yace alayya ahadullahi wa misaquhu fi yamini yace alƙawalin Allah ya tabbata a gare ni ma'ana rantsuwa ne rantsuwa ce ma'ana rantsuwa ce hidima ina rantsuwa alƙawalin Allah in ya ci ni ko kaza na rantsi lalla kun ga fahimta ma'ana mutum yayi da gaske wa man qala alayya abillahi wa misaqu alƙawalin Allah da misaqin sa duka al'ahad da misa karfafawa ne duka abu guda ne fi yamin game da rantsuwa yayi rantsuwa fa halisa kuma yayi kari ma'ana ya aikata wannan abu ci in alƙawalin Allah ma'ana in dai na aikata kaza saboda haka fa alaihi kafara tani to yanzu kafara biyu ta kama mutum domin shi alƙawalin li'annan ahadin yaminu wa misaqun yaminu alƙawalin Allah da kace ahadin lahi kamar rantsuwa ne misaqin lahi kamar rantsuwa ne kenan idan suka haɗu kamar mutum yayi rantsuwa guda biyu ne al'ahadu wal misaq kuna fahimta yace alayya ahadun lahi wa misaƙin lahi wa misaƙun alƙawalin Allah da misaƙin Allah ya tabbata a gare ni idan to mana rantsuwa biyu ce mutum yayi shi ne maki jama fi taure min adam ta addu duka fara to sawa'un kasada halifa auta akada abu la kasada to saboda haka wannan mutumin kafara biyu take kan shi an gane alkawalin Allah da misaƙin Allah ya tabbata a gare ni idan na yi kaza sai kuma kai in to yanzu in kai ka fara biyu take kanka domin malamai suka ce ahad rantsuwa ne misaƙ rantsuwa ne ke na ka yi ka fara biyu kenan in ciyarwa ce maimakon ka ciyar mutum goma nawa zaka ciyar 20 in yantawa ne maimakon ka yanta bawa guda nawa zaka yi biyu in azumi uku ne zaka yi kenan yanzu nawa zaka reka shidda kenan ana diban lafuzan da mutum yayi amfani da su alayya misaqillah alayya ahadullahi wa misaquhu to duka biyu rantsuwa ne walaisa alaman wa kadal yamina fakarrara fi shay'in wahid gair kafaratin wahida amma mutumin da ya maimaita rantsuwa guda daya akan abu guda daya rantsuwa ɗaya ce akan abu guda daya ya maimaita to shi anan idan ya aikata abun ko kuma a abu bai zai bai aikata abun ba kafara ɗaya ce take kansa wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illawa in nayi kaza kaza ne wallahi na faɗa muku wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illawa kaga ya maimaita rantsuwa amma akan mi akan abu guda rantsuwa ce sake dai maimaitawa sabanin wannan ahadullahi shi rantsuwa ne misaqillahi rantsuwa ne kuna fahimta abu bi ne ya faɗa to anan kafara bi ce amma in dai maimaita rantsuwa ce kawai ce nace muku wallahi tallahi wa wallahi tallahi na faɗa muku wallahi tallahi ko gadi tace ne ina ba ta muna fahimta kuma akan wannan abu guda in to anan kafara ɗaya ce maimaitawar bai san yayi a sai kafara biyu amma shi wancan matsayin lafaz ahadin layi to shi kuma matsayi biyu ne shi ne ce fakarrara hafi she'in wahid ya maimaita ta a cikin abu guda da wannan abin da ya faɗa inda akan shi ne kuma sai aikata abin to yanzu kafara guda zai an gane wannan na gaba wa man qala ashraktu billahi a huwa yahudiyun aw nasrani aw nasraniyun in fa'ala kaza fala shay'a alayhi wala yalzamuhu ghayr istighfar yanzu kuma mutum ne yace ashraktu billahi nayi shirka ga Allah mana mana mutum ne ya faɗi kalma ta shirka a huwa yahudi ne yace wallahi in dai na aikata kaza to na zama ba yahudi ko in na aikata kaza au nasarayu na zama ba nasara kirista in fa'altu kaza in na aikata kaza kuma sai aikata kamar irin mutanen da ake ce mushi a a sashi rantsuwa in zai aikata ko wani sabon mutum yana shan giya ko yana wani shan kwaya a ce a yi rantsuwa ko zai kara ba sai yi rantsuwa ce in dai na aikata to na zama ba yahudi in dai na aikata wallahi na zama ba nasari ku gane mutum ne ce in dai na aikata kaza to ni na zama bai hudu ko in na aikata kaza na zama ba nasari na zama kirista kuma ana nan sai aikata abu to me hukunci shi falashi alayhi babu komi akan shi bai zama bai hudan ba bai zama ba nasari ba tunda ya aikata abu kun fahimta to me yake kan shi ya istighfari sai kuma ya tuba saban Allah ne yayi yanzu kuma ba a ce a wani ai bai hude ne a ko a ji a to bai zama bai hude wannan kalma da ya faɗa in bata mai da shi bai hude bata mai da shi ba nasari matukar ba aikin bai hudancin yayi ba ko aikin nasaranci ba a a kawai dan da yayi alƙawari ya ce in dai ya aikata kaza ya zama bai hude in dai ya aikata kaza ya zama nasari sai kuma ya aikata abin to bai zama bai hude bai zama nasari ba me to me yake akan shi yanzu a musulunci sai ka ce to ta yi istighfar kaushi ya tuba zuwa ga Allah yanzu Allah ne kama laifi yanzu ana buƙatar tuba zuwa ga Allah yanzu baka tuba ba to kaza ka cewa Allah da laifi ina ba ta an fahimta wannan abun bai mai da shi bai hudu bai mai da shi nan kasari amma ka guji waɗannan kalmomi da wadda in ka ɗauki kan ɗauki girmansu sai a kai mutum nesa a'a yanzu kawai laifi ne tsakanin shi da ubangiji duba ke nema yi wala alzamu hukar istighfar wa man harama ala nafsihi shay'an mimma ahalla Allahu lahu fala shay'a alayhi illa fi zawjatihi fa inna ha ta harumu alaihi illa ba a da zaushi mu ci gaba? eh lokaci ya yi yawan shi ne dawa don gaɓoɓin tafiya da za yi zauke mu tashi a nan wa man harama ala nafsihi shi'an sai mu tashi a kan wani ta da fata abin kanta daidai Allah ta ramu cikin ladan abinda muka sukure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ta ba mu ikon guje mata ba su ba hannaka Allah mu bil hamdika na shahadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika astaghfiruka wa atubu ilaika wa alaikum salam